بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم سنريهم شرع لكم من الدين ما وسى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي أين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda yau mun sake dawowa mu ci gaba wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul shura wanda mun tsaya a aya ta 11 wanda a yau zamu tashi aya ta 12 a cikin wannan sura mai girma a kuma kayan mu shiga kamar yadda aka ji insha Allah dai idan Allah ya kai mana rayuwa ranan alhamis ranar za a yi addu'a na rufe wannan tafsiri insha Allah ranar alhamis in Allah ya kai mun rayuwa ya kama nawa ga wata kenan ranar alhamis in Allah ya kai mu wanda na 24 27 kenan ko ya kama 27 kenan ga wannan watan na ramadana kenan ko saboda 27 kenan ga wannan wata na ramadana wanda zai daidai da 26 ko da 8 28 zai bayawa shi kuma ga watan 4 2022 insha Allah ranar alhamis in Allah kai mana rayuwa shi kuma wancan tafsirin ɗayan wanda na can masallacin zawiyar magamawa shi kuma ranar juma'a ya Allah kai mana rayuwa wanda ake gudanarwa shi kuma da yamma saboda haka muna fatan Allah kai mu lokacin lafiya shi ne Allah maɗaukin sarki yake faɗa cewa lahu maqalidus samawati wal ardi ubangiji maɗaukin sarki lahu maqalidus samawati dukkan mabuɗai na taskoki na sammai wal ardi da ƙasai lahudun na Allah ne baraukin sarki maƙalid wato shine taskoki mabuɗan taskoki na arziki duka na Allah ne baraukin sarki wanda in ya so ne zai ba mutum kuma in bai ba mutum ba ya kwatowa haka mabuɗan wannan taskoki din na arziki na Allah madaukakin sarki shine watan mafatih khaza'inihima mabudai na sakoki su minal matsari na ruwan sama wanda ba da tsire-tsire wa gairi hima da ma wani su wato shine irin gwalagwalan da ake ginowa a cikin ƙasa gina zinari da sauran duk abubuwan da ake fitarwa na ah, watan na- na na arziki to Allah ya ce duka mabudansu gaba daya nashi ne saboda haka shi yake bayarwa ah, in ya ba mutum ya bayu in kuma bai ba mutum ba kuma ba zai samu ba to shine lahu maqalidus samawati mabude na tsarka arziki tana hannun Allah madaukin zaki na sammai wal ardi da ma na kasai baki daya shi yasa sai ya ce to yabsutur rizqa don haka shi Allah madaukin sarki yana shimfida arziki ne ne ya yalwata shi liman ya sha ga wanda ya so amma imtihanan matsayin jarabawa wato shine imtihan jarabawa da ba ta musiba ba ta bala'i ba haka shine imtihan shi zaka ga in malami mai karantawa zai rubuta ma dalibai a makaranta zai musu jaraba sai shi musu al-imtihan eh ba ya cewa al-ibtila kace al-ibtila kaga musiba ta gina to al-imtihan jarabawa to kaga na ai aba mutum dukiya don a jaraba shi ai kaga nan shi gare shi da jarabawa ce mai kyau iyaka abin da ake bada sai a ce Allah sa shi jarabawa din kawai shine to don haka kuma mu ga jaraba muna so Allah ya ba mu ita mu ma kuma ya ba mu ikuncinta amma yawa saboda addinin ma yanzu yana da bukatar shi ma kudi sai ga wasu harkokin da za a yi in ba kudin ba ma ko cikin addinin sai a samu rangwame ga wasu abubuwa ɗin to kaga muna fatan Allah ya bamu amma ya bamu ikon yin addinin kuma da su ba don alfarar manzan Allah sun salama to shi ne yamsu da rizka Allah yana shimfiɗa arziki ne liman ya sha ga wanda ya so imtihanan matsayin jarrabawa sannan waya kadiru kuma ubangiji madaukin sarki shi yake takaita arziki shine yadda ya yana kundata shi liman ya sha ga wanda ya so shi kuma ibtila'an don jarabawa tun da kaga an kama mutum talauci a jarabawa ce amma kaga ba mai daɗi ba ko yawwa amma mai daɗi ita ake ce mai imtihan din amma ita wadda an mara daɗin ga kaga sai ce mutum ibtila'i sai kaga ko wanda bai san larabci ba saba da wannan ne ko sai ka ji in wata musiba ta abu sai ka ji an ce kai wani ibtila'i ya faɗa amma saba da kalmar to ibtila'i jarabawa da an kaɓe ta ta musiba wadda an mara daɗi mana fatan Allah ya kiyaye kuma to shine Allah yake cewa to wanda ya ba talauci ya takaita mai arziki ne shi ma matsayin jarabawa ne gare shi kuma innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki bi kulli shay'in alimun masani ne daga dukkan komai wato kaga Allah yana wato in ba mutum dukiya kar mutum ya dauka shi kenan an bashi don yayi sharholiya don yayi abin da ya ga dama don yayi abin da rai da yake so don yanzu ya rika su haba ma Allah ya ci abuwa to Allah ya ci jarabawa shi dama aka mashi shi ko kaida kaga wanda a dan makaranta wanda aka wa jarabawa to abin da ya kamata ya takwada in ya san ciwon kai ne ya za a yi da ya ci jarabawa shi ya kamata amma da kaga dalibin makaranta wanda bai wanda zai ci jarba ba shi ya gaba ne ba to bai san ciwon kai ne ba wannan amma wanda ya san abin da yake yi to an zo makaranta kokari ne ce ya za a yi da ya ci jarba kar ya fadi da ya samu matsala wani ma za ka ga ko da karamin maki ya ci malmakin a ce ya samu a ko b misali ko c sai zama ya dawo ƙasa ila e ka ana kusa da f kenan sai ya jere ne ya ɓaci amma mai kokari ba shi yasa in ma babban makaranta ce in ma mutum ya samu irin wannan ma har yana iya shigar da confident na cewa to shi waga shi gashi kuma ya sa abin da ya rubuta amma ga ga abin da ya faru don haka yana bukatar shi a mayan mai da maki ne inda ya kai din to kaga duk ana wannan din to kaga wanda ya sa abin da ya kai kenan kaga kada ayi na wani wato shi ko da kai jaraba gaba ɗaya duk- duk kusan EE ya ce da shi gaba ɗaya makaranta ce sama da gaba da secondary shi ne shi da ɗaya ka ji lahiya ba matsala ba kuma shi ai amma da wani cewa amma dai da baba na sai abin da aka ce ma karatu da sai mai Allah ya sarrafa kuɗi ne da kashe wurin karatun nan to kaga misali wanda ya san ciwon kai ne kaga shi abin da ya kokari dai a za a yi dai a ce wato ya ci jarabawa duk da za a yi dai to kaga nan ne ya wanda duk Allah ya ba dukiya matsayin jarabawa Allah ya bashi kamata ya yi kokarin ganin a a za a yi ci wannan jarabawa din ta yaya zai ci wannan jarabawa din wai ga ta rude shi ya shiga cikin innal insana la yatsaga ar-ra'ahu sagana din nan kaga da zarar mutum ya gana cikin wadata sai kuma girman kai ibe shi sai ga abubuwa na ba wanda ba daidai ba rena mutane da wulakantar da mutane da kaskantar da mutane kowa dai gashi nan to wannan kaga dagawa kenan to shine in mutum ya samu wadata wai kai ya shiga irin wannan layi ya zama yana bisa ga hanya ta daidai addini ne bai canza ba bai lalace da lamarin shi na addini ba so da yawa za ka gani wanda ya samu wani buɗi na alkai na dukiya sai ka ko addinin shi ya lalace sai ka ga addinin nashi ne ga yanan kawai sai ga da in ana yin gorewa da shi wajen ayyuka na alkhairi sai ga yanzu kuma ya dawo ba haka nan ba wanda ana kila sanda yana cikin talauci ne in ana yin wani aiki na Allah yana iya yin kokari komi karamcin abu ya ebo ya baya ayi da shi ya don ka ayi ba da shi din ba saboda baya da shi ya amma yanzu kuma ya samu wani cigaba sai haka kuma yanzu ruwa ya kai yanzu ya kamata a ci ya dan yi kokari ya mai da hankali ya dan ƙara himma ga abubuwan to amma kuma sai ga yanzu ya koma gehe ma kila ma sai ga ana yi din wanda a talakan zai zo ya yi ya tashi gudunmuwa da hidima amma shi bai yi ba to kaga wannan jaraba ba ci ta wakilin ba sannan a banda kuma sannan ah, kasancewar dama Allah madaukakin sarki yana bada wannan dukiya din ne domin watan wakili ne shi Allah nada shi ne matsayin wakili ne domin ya rika ciyarwa saboda Allah saboda shi ubangiji madaukakin sarki shine mai ciyarwa to amma sai ya ba mutum dukiya shi yasa ke cewa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar abinda Allah madaukakin sarki ya saya ku ku matsayin halifofi ne na Allah a cikin wannan dukiyar da ya ba ku din to kaga ashe kenan duka ne jarabawa ce wanda Allah ya ba mutum in ya ga dama ya bude aljanna da suwa don in yayi amfani da wannan kudi nashi ko mulki ne in ya samu tare da kudin ya zama yayi amfani da shi domin bude aljanna shine ayyuka na alkhairi kenan in ko bai yi amfani da shi wani da ya samu kudin sai ga shashanci ya shiga shi kuma sai ka ga harkar matan banza harkar shaye-shaye harkar sai ya daure mai in ta'addagin diko ya zuwa ta shigantaka kala-kala da masu shaye-shaye da sauransu saboda ya samu wadata to kaga wannan shi kuma kaga zai shirin amfani da ya buɗa ma kai ne ya wuta ne da wannan dukiya ta shi din to kaga kuma wannan ba abin da ake fata ba kenan ba shi ne abin wanda ake so ba kaga irin wannan ne bai ci jaraba ba kenan shi ko abin da Allah yake so ya zama mutum ya ci jarabawa din na wannan dukiya da aka bashi bata rude shi ba ta sashi ya lalasa da mashi na addini ba to kaga shi kuma wanda an ka ba talauci shi ma jarabawa ce Allah ya mashi kada mutum ya dauka shi sai in Allah ya bashi kuɗi sannan zai yi addini a so da yawa za ka ganin wani in yana da wadata wani sannan ya kaɗa yin ƙoƙari maga addini wani yana cikin talauci shi kuma sannan ma zai ƙara lalacewa duk ana samun mutane irin haka naɗin shi yasa akwai wani mutum wanda ina mai abin da ina ce a wai ka wani lokaci ni da na gane ka ka daddage ga addini ana ta ƙoƙari koyo shi to na san kana cikin talauci amma da ka samu kuɗi ya ce ya ce haka nan inda haka nan haka nan da gaskiya to kaga an samu matsala kenan wai shi da zarar yana jin da wata yawa ta to a wani lokacin hakan to sai kuma lalace zo ga shirin addini ne amma da hagan shi ya dada giga lamarin addini to an an samu ta in matsala lokacin abuwa sun dan yanki to amma da kuma sun dawo kuma sai a bayyana shi to kaga dukkan su kowanne dai matsayin jarabawa ne Allah ya kawo shi ba wai ya kawo shi ne kawai haka nan shikenan kurin ba a'a yace dukkan su matsayin jarabawa ne innahu bi kulli shay'in alimun shi Allah madaukin sarki masani ne ga dukkan komai ba wani abu wanda Allah bai sani ba in mutum ya amfani da arzikin da Allah ya bashi din yayi aikin alkhairin Allah ya sani in ma bai ba kuma dai Allah ya sani shi komi ya san da komi ne ba abin da yake goye gare shi subhanahu wataala ah saboda haka watan ah koda wajen yalwatawa mata arzikin da Allah ke magana kaga kowa kala kala ne kowa da irin yalwata da aka yi mashi wani za ka ga su ga sunan ba adadi shi ma kai in ka ce ya faɗi adadin yawan abin da ya mallaka na dukiya bai ya kama shi yanzu yanzu wani kuma gashi matsakaici shi ba kai irin waɗancan ɗin ba kuma na sama kawai ba ƙasa yake ba wani haka dai kowa amma dai kowanne ne daga ciki daidai gwargwado abin da Allah ya mashi to haka nan zai yi kokari shi ma ya bakin abin da ya kamata ya yi na ciyarwa da taimako ga bayan Allah da sauran duka domin da suna ake samun duk falalar da ake samu a ciki din to don haka shi yasa kaji Allah ke cewa ko can liyan fi zu sa'atin min sa'atihi ko duk wanda adda yalwa ya ciyar bisa ga gwargwadon yalwar tashi din shi kuma wa man kudda shi ma alaihi riko shi ma shi ma fa lakum mimma atahu Allah shi ma wanda shi ma na shi takaddace da shi ma bakin abin da Allah ba shi ma sai ya yi abin da ya saba din duka dai Allah yana karba bukata dai abin da Allah ka kallo niyyar ka ne kurun ka bayar don Allah in ka bayar da yawa kana da wadata kai don Allah Allah zai baka ladan kai ma in ma dan kadan ne a gare ka ana kila hidima wanga ya kawo 100 wanga 50 kai kuma naira 100 100 Allah ya hore baka ita kadai ka zo ka bayar in dai kai don Allah Allah ya karba shi ma to shine innahu bi kulli shay'in alim sannan Allah madaukin kirki ce shar'a lakum min ad-dini ya shar'anta muku na addini ma wasa bihi nuhan abin da ya umarci annabi nuhu da shiya wanda aka ci shi annabi nuhu awwalu anbiya shari'ati shine farkon annabawa na shari'a wanda Allah ya aiko da shari'a shine farko saboda tun daga lokacin annabi annabi annabi adam a wannan lokacin duk an ci gaba da bauta ta Allah madaukakin sarki har zuwa adadin duk waɗanda wannan zamanin da shiga tsakani har zuwa lokacin annabi nuhu da an ka samu wannan yankewa wanda aka samu waɗannan mutanen bayan Allah da suka rasu guda biyar din nan wanda ko amma da guda guda suka rasu din wannan guda da ya rasu da farko sai mutanen jama'a ta sun ka ce ai ya kamata su yi butun butumi nashi wanda za su ajiwa nan inda suka ibada domin ya zama shi su rika ebe kewa da shiya ai mai siffa ta mai kama da shiya sai suka sassaka suka aji din da na biyu shi ma ya rasu shi ma haka na har zuwa na biyar din gaba daya duk sun ka sassaka suka bada sun ka to daga nan zamani ya tsawo da yawa to sai an ka samu mutane sun ka lalace sun ka bauta ma Allah madaukakin sarki sai suna ta harkoki sun ma ba addinin gaba ɗaya a lokacin ne sai ya zan su waɗannan mutane sai shi ɗaya zuwa hura musu cewa to wai su haka nan za su zauna ba su bauta ma komi to suna tunanin to amma me za su bauta ma sai ce ai ga allolan uwayensu nan cikin wurin ibada su cewa da waɗannan mutum mutumin na waɗannan mutanen mutanen kirkin da an kai din to shine sai sun kazo suna tabbatar su to nan ne Allah madauki sarki sai ya aika musu annabi Nuhu a gaya musu waɗannan da suke bauta ba allola bane su ne kaji annabi Nuhu din alayhi salatu wassalamu duk lokacin da sun kai abubuwa na cutarwa da sauran abubuwa kuma ga annabi Nuhu Allah mai tsawon rayuwa mai yawa gashi yayi shekara wa'azi dai shekara 950 ta wa'azi kurub dai banda sauran shekarun da ya kamin fara wahayin sannan da kuma waɗanda ya bayan an gama ruwan dufa da shi ma duk banda su ba na wa'azi kawai shekara 950 to a lokacin sai ya zama kaga annabi Nuhu ya tsawon rayuwa sai mutum ya zo ya yayi ne ya zamani ne ya mutu ya ba annabi Nuhu yana nan shi kuma ya tafi to amma saboda kafircin ya girma nasu ya kosa to sai ya zama duk wanda zai mutuwa sai ya yi wasiya sai ya kira wa duk zuri'a ta gaba ɗaya ce musu kakku yadda kuma tsohon can ya kakku yadda kuma bauta goma kanan naku la ta zarun da ali hatakum wala ta zarun da wuddan wala suwa'a wala ya gusa wai uka wa nasara dama suna waɗannan goma kan kinan waɗannan mutane kirkin da aka yi magana ɗin na ƙwarai ɗin waɗanda aka yi wannan butumin nasu butun butumin nasu sun gazo suna bauta musu da to suna nasu kinan to sai su yi wasiya wai kakku yadda ku ba wannan bauta ta waɗannan allolin naku ku kuma ku bi annabi nuhu kakku yadda da haka nan to haka dai suka yi ta waɗannan abubuwa to shine sai Allah ya ko annabi Nuhu shi yasa aka ci shine farkon manzanni saboda haka daga nan ne kuma sai aka ci gaba da sauran manzannin da aka aiko baki daya to shine na Allah ya ce don haka ma wasabihi nuhan Allah ya shar'anta mana abin da yamma annabi Nuhu umarni da shi ya a wajen Allah madaukakin sarki an ga ce wasiya ba a cewa wasiya domin shi Allah madaukakin sarki in ka ji an ce wasiya to mutumin wanda zai mutu ne kai wasiya ha to shi ko Allah baya mutuwa yana nan da wamame ne shi na har abada saboda haka kaga ashe wajen Allah madauki zuki kamar irin yusi kuma Allah wajen sai kace Allah yana ba ku umarni ba yana ba da wasiya ba wasiya wanda zai mutu shi kace yayi wasiya abu kaza an ya mutu ayi kaza ayi kaza to shi ko Allah ba mutu ya kai ba to shine ma wasabihi nuhan abinda Allah ya ba annabi nuhu umarni da shi ya wallazi auhayna ilayka da kuma abinda mun kai wahayi zuwa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wama wasaina bihi ibrahima da kuma abinda mun kama annabi ibrahim umarni da shi shi ma wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa umarnin shi ne ana aƙimu dina lallai ku tsaye da addinin nan da kyau wala ta tafar da ƙofi garkurar raba a cikin wannan addini ɗin aka ce ha za huwa mashara'ul al-musa bihi wannan shi ne abinda an ka shara'anta ɗin wanda Allah ce shara'a lakum min addini ɗin sannan wal musa bihi kuma shi ne abinda an ka yi wasiyar ɗin ma'ana umarnin shi ne ma wasa ɗin nan da an ka taso shi ya wal muha ila muhammadin sallallahu kuma shine abinda an kai wahayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tauhid shine kadai ta Allah da bauta kaga nan wajen ubangiji madaukin sarki ya ambaci annabi da farko shar'a lakum min ad-din ma wasabihi nuhan abinda an kaba annabi nuhu umarni sai an kaba mishi sunan wasadin sannan wallazi auhayna ilayka wanda mun kai wahayi gare ka shi kuma manzo Allah ba a ce wanda mun kai wasiya gare ka ba sai an ka ce auhayna ilayka aka ce wannan saboda girmamawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma raddi ga su kafirai suke cewa ai lasta mursalan kai manzo Allah ba manzo bane kai ya to da Allah ya tabbatar da raddi gare su da kuma girmama shi sai ba a ce wasiya ba sai an ka ce abinda mun kai maka wahayi shi kuma to wannan sannan sai Allah kuma ya ci gaba cewa ma wasayna bihi ibrahima abinda muka yi ma annabi Ibrahim shi ba umarni kaga sai an kace ga da amfani da kalmar wasiya kaga nan wajen kuma har yanzu mun kadi ba Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan manzanni na ulul azmi kenan minar rusuli sune Allah ya ambata mana anan wajen annabi nuhu annabi annabi annabi manzo Allah da kan shi sallama sannan annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa guda biyar kenan to waɗannan su ne da ma'ul azmin rasul waɗanda daga manzo Allah sallama shine da shugaba din gaba daya sallama sannan annabi Ibrahim sannan saura suka biyo din to don haka kaga na wajen su ne Allah ya keɓance ya ambace su anan wurin wanda ake cewa an keɓance su da ambato ne saboda su ne waɗanda suke da shari'a mai cin gashin kanta wanda kowane daga cikin su yana tashi shari'a ce ta kashin kai ne ba wai ainihin yana amfani da shari'a wani annabi da ya gabace shi bane ba su waɗannan guda guda biyar din nan ka zana din nan kowanne tun daga shi annabi nuhun da shi annabi manzo Allah da kai shi sallama da kuma annabi ibrahima da annabi musa da annabi isa to kowanne daga cikin su yana tashi shari'a ce mai zaman kanta shi yasa ake cewa tun daga tsakanin can wata shi annabi annabi nuhu har zuwa ga shi annabi ibrahim wannan tsakanin nasu kasan an yi annabi hudu da annabi salihu wannan tsakanin to su dukansu suna amfani da shari'ar ta shi annabi nuhu din kuma shi annabi nuhu din daga gare shi ne an ka fara waɗannan shari'o'i na hukunce hukunce irin waɗannan ne domin ga wancan lokacin kaga zamanin annabi nuhu annabi annabi adamu a wannan lokacin ba a haramta mutum ya aure kauna ta ba ko ya ta ba ko wata duk dai ma'ana irin uwaye da sauransu saboda me saboda wannan lokacin duk duniya ba gidan kowa sai nasu yanzu ya hanga ce mutum haramun ne ya aure ya ta ko kauna ta to yana zai ta ya aure lokacin ba yanda zai aure duk duniya gidan su daya gidan adda gidan duk fadin duniyar ka kaga ko hane garin an kace gidan ka dai kai dai a cikin garin ka ya ga girma to balle duk duniya gaba ɗaya to haka annabi nuhu annabi adam ya zauna to shi yasa sai ya zama shi duka ah, suna auren ƴan uwan nasu din to amma wannan canje canje din na shari'a aka ce lokacin annabi nuhu sannan aka fara kakawo din waɗannan haramcin da sauran abubuwa duka to shi ne aka ce nan ne aka fara to anna- waɗannan din annabi hudu da annabi salihu da an kai tsakanin shi annabi nuhu zuwa annabi ibrahima to duka suna amfani ne da shari'a ta shi annabi nuhu din alaihi salatu wassalamu Ah, sannan kuma shi ma annabi ibrahim tsakanin shi zuwa ga annabi musa shi ma duk manzanni da an kai ko su ma suna aiki ne da shari'ar ta shi annabi ibrahim din su ma sannan haka nan waɗanda aka wuce wanda tsakanin annabi ibrahim zuwa ga annabi ah, tsakanin annabi musa zuwa ga annabi isa su ma suna amfani da shari'ar ta ce ta annabi annabi musa din sannan kaga bayan annabi annabi annabi isa to kaga daga nan sai zuwa manzo Allah shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama to da haka dai a takaice dai wannan aya kaga tana gwada mana cewa dai kusan kenan shari'o'in da sun ka gabata nan manzanni sun ka gabata duk an tattare sunan cikin shari'a ta mu suna ciki sai dai inda Allah ya kawo mana sassabci daga ciki waɗanda aka ga cewa wannan ne don a mu samu sauki gare su sai an ka an ka shafe su sai dai irin waɗannan amma dai kenan an tattaro mana kenan shari'a ta su din shi yasa ka gani ko da can wajen ɗabi'u da halaye na manzannin nan gaba ɗayan su ka ji Allah madaukakin sarki bayan ya zana su ya ambace su ah, to ƙarshe sai ka ji Allah yake cewa ulaiikal ladzina hadallahu fabi hudahu muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya to kai manzo Allah sallama kai koyi da wannan shirya ta su din to kaga nan ma a wajen shari'a ya zama shari'ar da an ka shar'anta musu ita ce mu aka shar'anta mana din shi yasa yanzu in ka diba ko da azumi ai zaka ji Allah yana cewa ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta mana yin azumi kamar wanda an ka wajabta shi ga waɗanda an gabanin mu kaga kenan su ma sun yi kenan to saboda haka sai ya zama shari'o'in dai sai dai inda an ka mana sauki gare su waɗanda sun ka tsananta to sai Allah ya kawo mana sauki al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu sauki kan wannan din to amma dai shari'ar tamu din ta tattaro duka ne waɗannan shari'o'in na annabawan gaba daya da ba kusan ba a cewa shari'a kaza ba ta da kyau sai in nasi ya zo cewa an an share wannan shari'a din an kawo ta malmakin ta din sannan to shine Allah yake cewa don haka a ana kimar dina ku tsaye da addini wala ta tafar da ofi gafkar rarraba a cikin shi wato kaga nan ya bada umarnin cewa gar a rarraba a cikin shi addinin nan ga ka'ida shi addinin musulunci da ma addini na haɗin kai duk sanda za a zo a cikin lamarin addini a ce ba a neman haɗin kan mutane wannan su haɗa ƙur'ani ne su haɗa shari'a Allah ne ba ka'ida ba ka'ida bane wannan wala ta tafarraqu duk abin da za a zo da shi wanda zai kawo sanadiyar rabuwar kai to bai yi ba shi yasa kaga mutanen wajejikin magharibi ne ina ji wajejikin su Morocco su ina ina su kan sun huta wannan yankin nasu din sai sun kai wata tsari nasu tsarin da sun kai suka yi zama suka ce shin wai su abinda suka so a tabbatar musu qira'awar shi wannan ne da ake yi dinan ta alqur'ani wai qira'a ce wanda take sananna a musulunci an san da ita yadda dace an kace musu kware daga iski lalle sananna ce kuma yadda dace sun kace to in dai haka nan ne to su gaba ɗaya qira'a ita kadai za su yankin su kan ma a masu wata kala qira'a shi kenan ita kadai za su yanki ka kullu kira kala guda annan kaga kenan baka dauko wata kala balle ko ka zo kila ka ce wancan bai iya ba ai kaza ai kaza saboda kai alhali kuma kira'a ce mai zaman kanta kuma kira'a ce wata ke tare da dokoki hatta har kira'a hafsu wahala ma waya wajen dokokin ta ga kaida shi yasa za ga ba kowa ne ka yanta din ba sai wanda suka yi kokari an dan saba din kirawoyin sun kai guda goma akwai guda bakwai sannan an ka kai su zuwa guda goma hakan nan zaka samu wasu alamomin kuma duk goma sun iya gaba ɗaya duka kala kala daban-daban in ma suna yi kuma sai ka isko ba su mayan kuskure ka ji sun sabawa sun hada cikin wata kala daban in dai kalar da suka yi nan ita zaka ji suna ilahi alau gwaradin nan to zaka samu waɗansu duk guda goma sun yi su gaba ɗaya to ka gani to saboda haka sai suka ce haka nan sannan suka ce kuma bayan wannan shi mazhabar imamu maliku ita fa wai ita ma yadda dace an yadda da ita an san da ita a musulunci aka tabbata sun kace to kuma duk malamin da zai bada fatawa to ba su yadda ya bada fatawa da wata mazhaba sai ta malikiya shi kenan saboda haka duk inda zaka wani dole ka ce malikiya duk sai dai ka fara fada da abin da masamman maliku ta fada to shi yasa kaga su ba ta su wannan rikicin mu kuma nan ne da bidan na in gwanin na iya da kuma kokarin sai na kawo abin da zai saba ma sauran abin da an ka saba ga addini da ɗaya abin ka san wani lokaci mutum na sun wayaye suna ko a san shi to sai ya kirkiro da wani abu wanda zai saba ma duk kowa da kowa kaga da ka kawo abin da an ka saba da kai ya kaga sai kowa san ka kenan to shi ne suka ce ma khalib tu'rab wai ka saba sai a san ka to wannan sai ka gama ce kikiro ya sani wa abinda malaman nan na da suke kai ne malaman nan na farko lai daidai ne kwarai da gaske don a cikin littafin nan ne na mazhaban malikiya suke biya amma sai mutum ya dauko wani abu daban na wata mazhaba shikenan sai ya zo ya bada fatawa da kai ne wanda zai sabawa da wannan ne din don a zo a yi rikici a targe ma to su kuma ce su ka zanna laya su kuma ba su da rikici saboda mai saboda sun rikici mazhaba guda za a fatawa da ita shikenan an ka zauna laya din to ka gani da ba abin da zai kawo rikici inda su samu ne to ba a so a kawo shi din to kaga ga ka'ida na lamari na addini to shi haɗin kai yake so duk abin da za a yi to a nemi haɗin kan jama'a wanda za a tabbatar da cikin jin daɗin rai da sauran abubuwa sai a tafiya kaga sai addini sai ya zama ana haɗe wuri guda duk wani abu da zai tasowa ana da wata haɗin kai bawa da matsala da shiya shi yasa kaga a wancan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi ma kaga ga munafikai an sani munafikan nan ma cikakku ne ba ba ba mutanen kirki bane ba amma ƙarshe har sai da sahabbai suke cewa manzo Allah Allah madauki zaki ya umarce ka yaki watan kafirai har da munafikai amma ba mu ga kana yakin su munafikan nan ba mika bara sai ce to kuku in zo yana yakin nasu duwaye su kafirai suna can gehe ganin suka jamu da su abin guda ne saboda haka yanzu inda kuma ana yakin su cewa za su yi ai na gama da makiya na yanzu na dawo ina kashe kuma masu ganna ga sunan masu sallah din to ka gani to wai me duk haka haka dace to shi kaida ta addini duk abin da za a zuwa da shi ya wanda babu hadin ka ciki ne to addini baya da bukata ta in kaida za a bi ta addini amma ba to shi yasa ce wala ta tafarraqu kar ku raba fihi a cikin wannan lamarin na shari'a din na lamari na addini ba a da buƙatar wannan rarrabuwa ciki shi yasa hadin kai yake zaka je ke cewa shi wannan hadin kai na musulmi in ba zo suna yi ne ba sai ce to ku sani fitina mai girma za ta kasance a bayan kasa in dai ba za a yi wannan hadin kai ba fitina mai girma za ta zama don kafirai su kana ganin suna da wani haɗin kama to shi ne Allah ke cewa kuma in ba ku yi irin kan haɗin don nan wurin shi a wurin haɗin kai nan Allah ya ba da umarni a yi koyi da kafirai saboda su kafirai suna da wani haɗin kai to shi ne sai Allah ya ce in kuma ba ku aikata irin wannan haɗin kan na kafirai da suke yi ba to fitina mai girma za ta kasance a cikin kuka to ka gani misali sai mutum ya kikiro da abu a addini ko addinin cewa amma kuma shi dole dole ko ya daidai ko bai ba ruwa dai kawai shikenan kaga an samu matsala wancan shi ma ya kikiro da shi wancan shi ma shikenan sai ga abin da ya lalace duk shi ya kawo da matsalolin aka da samu dun lalacewa da aka ce harkar addini kaga musulmi yanzu ga sunan kaga sai a hankali da sai ga wani ma murna yake yana jin daɗi ma wani can musulmi ya samu wata matsala ko wani lura shi ma zai kokarin ma a za a ya jingina mai wata matsala din to kaga duk abu ya lalace kenan don haka muna fatan Allah ya ba mu haɗin kai da albarkacin manzo Allah sallama to shine Allah yake cewa to kar a rarraba a cikin lamarin da na shar'a na addini wala tafarraqu fihi sai Allah madaukakin yace kabur alal mushrikina yace ai ya girmama ga mushrikai ya girma mata da uhum ilahi abinda kaka kiran su zuwa gare shi min tauhidi da tauhidi to wannan abu ya girma gare su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda su abinda suke kallo ta ya za a yi a ce duka gaba ɗaya yanzu shi ke nan duk allolan nan nasu 300 da su yanzu duk a watsar da su gaba ɗaya a dawo Allah guda ɗaya za a bauta ma su suna ganin Allah guda haya kaɗan wasu suna ganin cewa ga suna da gunki ya kai 360 suna ta neman bukata gare su amma bukata kuma ta ƙi samuwa to ɗari uku ma da su ta nan to balle guda ɗaya su suka kallo ka gane wai tun ɗari uku su suna kasa biya musu da bukatunsu balle Allah guda shi kaɗai to suna ganin abin ya yi kaɗan to shi yasa ka ji suna mawakin cewa ai yanzu aja ala ali hata ilahan wahida inna haza la shay'un wajabun suka ce yanzu duk allolan ga abai da su a dawo Allah guda ɗaya suka ce kai ai wannan abin mamaki ne ai ai abin mamaki ne a ce Allah guda ɗaya za dawo ana bauta ma to shi yasa kaga na Allah ya ce ai abin ya girma gare su a ce Allah maɗauki sarki shi kaɗai ne za a bauta ma su suna ganin abin ba ya yi kaɗan to shi ko Allah maɗauki sarki gumakan nasu gaskiya ne ba su iya biya musu da bukata amma shi Allah yana iya biya ɗin wai ana ba da wata hikaya cewa wani mutum ne ya zo da gunki ne yana ta roƙo wannan gunkin nashi ne yana ta roƙo ne ya sanamu ya sanamu ya sanamu yana ta yi yana roƙo da bukata kai bukata bata biya ba kuma yana ce yana ta yi ana nan ana nan sai can kuma sai baki ne kuce sai ce ya samadu shikenan shi ko Allah wa rage sai biya mai da bukatar tashi da shikenan ina jin lokacin annabi Musa ne sai ce ya ubangiji ga ya wannan bawan Allah gashi ya zo yana ta kiran gunki gunki kuskure wai daga kuskure ya kira ya samadu ya samadu kuma ka biya mai da bukata sai ce to ai yanzu ya kira sanamu ya kasa yi mashi to ya kira samadu shi ma ya kasa mai bai mai ba an zama da ɗauki nan yawwa saboda haka don a gwada mai akwai mamanci tsakanin samadu ɗin da sanamu ɗin to shi yasa Allah mashi ɗin to ka gani subhanahu wata'ala to da haka yace kabar ala mushriki na mata da ohum ilaihi abinda kake kiran mushrikai gare su ya girma gare su suna ganin girma wannan lamari a ce a dawo abota ma Allah shi kadai Allah madaukin sarki ce Allahu ya tabi ilaihi Allah madaukin sarki shi yake zaba yake zaba wanda ya so ilaihi zuwa ga shi tauhidin nan Allah ne yake zaba wanda yake so ya sara shi da wannan tauhidin sai ya zaba shi sai ya samu ga shari'a din inda za ka gano zabi ne na Allah da sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali da sauran sahabbai gaba ɗaya da su abu jahali su abu labe su wani jimino gila wasu mutum da biya shi mutum duk dai kafiran nan zamani guda an kai su da suwa kuma zamani guda su kita da manzan Allah sallama amma da yake abu zaɓi ne sai Allah zaɓi waɗancan sun kai musulunci ko waɗancan kuma sun kaƙi mu yanzu da sai mutum ya ji ma saboda alƙur'ani da wajen wa'azi sai ya ji tsoron Allah ya kama shi wani ma sai ka ji ba ma musulmi bane ba sai ya zo ya musulunta ko duk ana haka na har yanzu ka gani shi jin yayi wani malami na karanta ba to su su Abu Jahal ba wani malami suka je na karanta musu alkurani ba shi annabi Muhammadu ne da kanshi sallallahu alaihi wasallam shine yake karanta musu alkurani amma da yake shirya ta Allah ce sai ba su yi imanin ba kuma kaga su gano zabi ne na Allah ya Allah ya zaba kuma kaga kamar irin lokacin da manzo sallallahu alaihi addu'a yake cewa Allah ka karfafi addinin nan da ɗaya daga cikin umurorin nan guda biyu wata akwai wadansu umare guda biyu to sai manzo Allah sallallahu alaihi addu'a ce Allah ya karfafi addinin musulunci da ɗaya daga cikin su wato wanda ya karbi shine akwai Amr bin Hisham akwai Umar bin Khattab Amr bin Hisham an san shi ai ko shine Abu Jahali shi aka ce Amr bin Hisham to da masu manyan mutanen garin makara ma to lokacin sai a ce Allah ka karfafi addinin ga da ɗaya daga cikinsu to in wani daga cikinsu ya musulunta to musulunci a ƙara ƙarfi ba to kaga da yake zaɓi ne na Allah sai ya zaɓi sai jana umaru ba shi abuja da an ka zaɓa din ba shi kenan sai ga sha musulunta duk taurin da nashi din lokaci ne kaga da ya musulunta ce to yayi manzo Allah shi wai ba mu abisa gaskiya ba ce kwarai da gaskiya ba bisa gaskiya shin ba Allah ya kuka addinin ba ce Allah ya kushe ce to kuma me yasa zamu boyewa cikin gida mana ibadan nan a ta waje kawai ayi mana to sannan ka fara hita waje haka da ai ga sai na Hamza gashi ga kuma sauran sahabbai da bakwai suna daga cikin sai na Hamza da shi na Umar suna cikin kowace manyan jaruman garin Makka din wanda da ake ji matsoro to yau ga su cikin musulunci su ne ka hana ai musulunci yau ga sun zama to ka gani to sannan da an kai to ana ta kabbara cikin garin Makka su ko kafirai da mutum ya ji kabbara sai ya ji eh lalle musulmi sun rina musu mawaye kenan yanzu hitowa za a ga hiliki na yabon sai mutum ya jawo takobi na hito waje amma mutum na leƙwa sai hango sai na Umar gaba ga sai da na Hamza da sauran waɗannan sai wata ya koma shi kenan ba wani bayani da ta gagani sai da su masu lalace to gagani gagala harka ta lalace musu kenan to shi ya zagan ko lokacin da zai yi hijira sai jana umaru shi kam da ɓoye aka yi hijira lokacin don in za ka yi hijira ba su bari su kafira ko kuma wani lokaci da matarka da duke ka gaba ɗaya za su kwace shi to baka zuwa komi sai dai ka ce kai kaɗai duk duke da ka mallaka baka tare ko naira to amma shi sai jana umaru shi kan da ta shi hijira ba haka ne ba shi kan da ya taho sai da ya zo ya dawafi ga ka'aba duk suna kallo na mayan kafirin kuma ga su zanne yara ta wata kobi ne da su kibo ne da sauran da kayayyaki ne dai ya zo ya dawafi ne gama sannan ya ce ya zo ya shira gare su ya ce to shi yanzu zai yi hijira ya sai madina su ya ka faɗa mawa ya ce saboda haka duk wani wanda yake da buƙatar ɗiya ne su zama rayu to ya biyo shi wanda ya kasan kuma mata ne su zama gwagware kuma a shi ma ya biyo shi saboda haka shi zai hijira sai maji laura manzo Allah sallallahu ka gani ba magana boye kware da gaske to da mazu ne to shi ne to kaga irin irin wadannan to kaga shari'a da yake ta Allah ce ba abun da bai ba kamar musu na taushi ba sai da na Abubakar Siddiq har su ma ya taba yi saboda bugun duka na sai na Umaru kamar musu na amma ba amma da yake shari'a ta Allah ce shikenan sai Allah garaba ya zabe shi ke ya shari'a sai ga ya zama shi an mai lamba ta biyu cikin daraja kuma ko ko ta biyu din hoya ya bake iya kokari ne abin ya gagare shi ne don ya so shi sai ya wuce sai da na umaru amma ina duk sadda zai yi kokari ya yi gaba gaba wajen abu sai ya kusa na abu ka dariya shi duk shi yasa haka ce ya sallama kai shikenan da kuro to saboda haka yayi himma matuƙa ƙwarai da gaske himma ta da kokari kaga aka samu wannan to zabi ne na Allah na shari'a to shi yasa kaji ubangiji barkin kisha Allahu ya tabi ilaihi Allah yake zaba zuwa ga wannan tauhidi din man ya sha yake zaba wanda ya so sai ya sashe musulunci iman da Allah din wai hadi ilaihi man yunibu kuma Allah yana shiryar da wanda yake komawa zuwa ga Allah ilaihi zuwa ga shi wannan tauhidi din don haka wanda yake fuskanta ila da'atihi zuwa ga Allah biyayya to shine ma'anar man yunibu din wanda yake komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah yana shiryar da shi din ya ratar da shi yasa kaji duk wanda zai kokarin da ya himma to sai Allah ya tabbake shi ko walazina jahadu fi fina lanahdiyannahum subalana duk wanda sun kai himma da kokari to Allah ce za mu shirye da suwa zuwa ga hanyar ta wadin daidai to shine wadi ilaihi mai yunibu
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
Allah madaukin sarki ce bai cewa ba ma tafarraqu su ma'abuta addinai aka ce su ne ahlul adiyani kenan ma'abuta addinai da sun ka gabata shine fiddini ba su tarraba a cikin addini ba bi an wahada ba'dun wanda sashi sun kaɗe ta Allah da bauta wa kafara ba'dun kuma wasu sashi sun kafice su kuma to shine wa mata farraqu waɗannan al'amuran da suka gabata ba su rarraba ba illa min ba'd ma ja'ahum al-ilmu sai bayan sani ya zo musu aka ce shine tauhidi shine ma'anar sani din sun wannan abubuwa ne bagayen saboda zalunci shine kafirci kenan shine bagayen bainahu saboda kafirci da tsakanin ko mafi saboda zalunci da tsakanin su sai Allah ya ce amma su sani wala wala kalimatun ba don kalma ba sabaqat wadda ta rigiya min rabbika daga wajen Allah ubangijinka shine bi ta'khiril jazai da jinkirin sakamako da Allah ya ce ba ama kowa sakamako da na aiki ne sai ya je lahira in bancin wannan jinki wannan kalma da Allah din ya tabbatar da haka din to shine sabaq min rabbika ila ajalin musamman zuwa ga lokaci wanda yake sananne shine ran tashi alkiyama to da ba don wannan ba laqudiya bainahum lalle da an yi hukunci tsakanin su bi ta'zibil kafirin da azabtar da kafirai fi duniya tun nan duniya din a sannan sai Allah mulki yake ce watan wa innal ladina urisul kitaba lalle waɗannan da anka gadan ma da littafi min ba'dihim bayan su lafi shakkin hakika suna cikin kokanto minhu daga shi manzo Allah din sallama muribin kuma kokantun mai abkawa a cikin wani kokanto din wato anan Allah madaukin zaki yace wa ma wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu basu rarraba ba sai bayan sani ya zo masu na cewa lalle Allah madaukin sarki a watan shi ne wanda ya cancanta ya zama wajibi da abota ma shi ne ma na sani din tauhidi kenan ta Allah madaukin sarki da bauta to anan akwai magana da aka ce mata farraku basu rarraba shin su suwa din nan fasala guda shi ne mai tafsiri kawai na cewa watan al'ummomin da suka gabata sai ya kunshi kenan tun daga can farko har ƙarshe gaba ɗaya kenan duk al'ummin da aka aka nufi to sai zama su ake nufi kenan wannan ma'ana kenan ta farko kenan sannan ma'ana ta kuma ta biyu tana ba da ma'anar cewa su abin da ake nufi da mata farko din nan wai su mutanen maka ake nufi din wa mata farko ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu sai bayan sani ya zama shi wannan al-ilmu din nan sai aka ci shine annabi Muhammad ake nufi din sallallahu alaihi wai ba ba su rarraba ba sun ka kin imani ba wasu na kafirci wasu na imani ba sai bayan zuwan wannan sani din shine manzo Allah kenan sallama to shine zuwan nashi shine ma'anar da Allah madauki yake zafa lamma ja'ahu ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda sun ka sani ya zama sai sun kafe shi shi da kuma falamma ja'ahu nadhirun ma zadahu illa nufura eh sai ya zama lokin ga gaskiya sun gano sun tabbatar kasa har rantsuwa sun tayi wa qasam billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa matukar rantsuwa cewa in Allah in wani mai gargadi ya zo musu to za su zama su za su yin kowa shari'a gaba ɗaya amma gashi ya zo din amma sai ba su yi imanin ba to haka ce yana ya dauka wannan mata fara kudi ne za musu mutane maka ake nufi din cewa ba su rarraba ba wasu na kabeci wasu na imani ba illa min ba'da ma ja'ahu mai ilmi sai bayan manzo Allah ya zama shine ma'ana ilmi din kuma aka ce zai ya dauka kuma wa mata farraqu ya zama ahlul kitabi ake nufi wato yahudawa da nasara kenan shine wa mata farraqu sai ya zama kenan shi kuma shine ma'anar ayan nan ta wa mata farraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinati ma ja'atuhumul bayyinati wato shine ma ja'atuhumul bayyinatu ko shine a busur raba sai bayan hujjoji da jile sun bayyana gare su din to kaga shine a ma'anun duk wannan aya aka ce ta kunshi wadannan ma'anonin baki daya to shine dai wa ma tafarraqu busur raba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan sani yazo musu shine tauhidi bagayan bainahum saboda zalunci tsakanin su walaula kalimatin ba don kalma ba sabakar da tarriya min rabbika daga wajen Allah ubangijinka ba ila watan najin kina azaba ila ajalin musamman zuwa ga lokaci wanda yake sananne shine tashi alkiyama to laqodiya bainahum da ba don wannan din ba da an yi hukunci tsakanin su wato ma'ana shine da Allah barki zaki ya kawo azaba ga su kafirai din amma dai kaga da kana an dandana musu da su dan lasa sun jiya tunda lokacin da aka yakin badar kaga ai sun dan jiya din tunda an zo aka kashe manya manyan cikin su kusan mutum 70 kuma an ka kora guda 70 matsayin hursunonin yaki kamar yadda ka san ka koro tumaki ko awaki ko shanu haka an ka koro su gasu kaga iya ka kunya kenan kai ne mai nuna wane kaskantacce ne wulakantacce ne kaza kaza kaza da sauransu kuma kai ne ka takama da karfi da na dukiya da na makami da duk komi nuna isakka amma sai an kawai gari kuma yau ka ce zaka yake shi amma sai samu nasara yau ya kame ka ka daure ga hannu ne shikenan ba da zaka iya ka kunya ne ta to haka an kai musu to kaga an nan na masu na duniya sun ji din amma dai wannan din ba wai ana nufin wata lahira ce an kai a'a an dai masu wannan ne ita ta lahira wato sai in sun zo kuma Allah kiyaye mu to shine laqad bainahum innal ladhina urisul kitaba sannan sai Allah barke kici waɗannan da aka ga dan majalittafi nan shi ma aka ce urisul kitaba na ga majalittafi nan zai iya dauka yahudu da nasara aka nufi wato waɗanda aka ga dan majalittafi min ba'adihim bayan su wai ma'ana bayan wucewa uwayensu na farko su kuma sai sun ka gaje littafin nasu din a taura da injila kenan ko yahudu da nasara din ne to shine sai aka ce ana yana iya dauka wannan cewa watan su ake nufi su a ahlul kitab shi innal ladina ursil kitab wadannan aka gada majalis tafi min ba'dihim bayan su wadancan wucewar na farkon uwayen nasu din to lafi shakkin minhu suna cikin kokonto cikin manzo sallama sannan kuma zai iya yiwa shi ma zama innal ladina ursil kitaba wadanda an haga da majalis tafi min ba'dihim bayan su aka ce zai iya dauka kuma ya zama su mutanen maka da ake nufi wato littafin da aka gada masu shine alqur'ani din min ba'dihim kuma shine wai bayan wadancan al'ummai da sun wuce din su ga su kuma mutanen makka sai su ma aka dauka musu da manzo shi ma ya gada masu da littafi shi ma wanda suke tada shi din kaga shi ma duka zai iya zai zai iya dauka din shine innal ladina urisul kitaba min ba'dihim kuma aka ce zai iya dauka innal ladina urisul kitaba wadanda aka gada masu da littafi min ba'dihim ma'ana ta shi kuma waye gabanin su marmakin kace bayan su din sai zama an bashi ma'ana da gabanin su wai ma'ana wannan aka gada mace tafi gabanin su mutanen makka din to sai ya ce Allah ya ce lafi shakkin suna cikin kokanto min daga manzo Allah sallama suna ganin cewa su ba su imani shi ba muribin kuma kokanto mai afkawa cikin tsananin kokanto din sannan Allah madaukakin ke ce fa lidhalika فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا
sai Allah madaukin sarki ce fali zalika to saboda wannan tauhidi da Allah madaukin sarki aiko da shi ya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fada'u ka kira mutane mana zuwa ga wannan tauhidi shine fali zalika saboda wannan tauhidi fada'u ka kira mutane zuwa gare shi kuma kai ma wastaqim kai ma ka tsayo akan wannan tauhidi na bautar Allah kama umarta kamar yadda an ka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum garka bisun zuciyarsu wa qul ka fada cewa amantu ni na yi imani bi ma anzalallahu da duk abin da Allah ya saukar min kitabin na duk wani littafi da Allah ya saukar da ya gabata na yi imani da shi ya sannan wa umirtu kuma an umarce ni li a'dila domin in yi adalci shine bayyana kuma a tsakanin ku fil hukumi a cikin hukunci wallahu rabbuna Allah shine ubangijin mu wa rabbukum shine ubangijin ku lana a'maluna aikin mu gaba ɗaya yana gare mu wa lakum a'malukum kuma aikin kuna gare ku don haka fa kullun yujazi bi amali kowa za a saka mashi ne da aiki dai la hujjata bainana don haka ba wata husuma ko wani jaya tsakaninmu ko bai nako da tsakaninku aka ce kuma wannan haza qabla an yi umar bil jihadin wai kamin a umarci manzo Allah inda yin jihadi Allah yake ga mashi wannan din sako har kai ce ka ga musu Allah ya jima'u bainana Allah zai hada tsakaninmu wa ilaihi al masir kuma ku sani zuwa gare shi ne kuma take baki daya anan ubangiji madaukin zaki yace fa da zalika fada'u ka kira zuwa ga tauhidi wato shine kira zuwa ga addini ga ka'ida dama ko can duk bakin abinda Allah ya sanar da kai na addini to kai maka yankuri kai maka koyi da mutane ka sanar shi ne shi yasa wani hadisi yake cewa ko can ballighu anni walau aya ko aya guda ɗaya ce mutum ya sani ya san dokokin ta sani kuma na gaske da hakika ba irin kawai dai karambani bai sani mutum sai ya faɗa abin da ba shi bane ba to kai maka koyar da wani wannan din muna in hadisi ne shi ma haka to nan kaga Allah madan wannan cewa isar da wannan manzo Allah yake ga maka ya isar da wannan kuma ya tsaye bisa wannan addinin to nan wajen wasaqin kama umarci din nan ya ka tsayu kamar yanda an ka umarce ka to irin wannan wurin su ne waɗanda manzala salama yake da matukar damuwa da suwa saboda wai ma'ana ka tsaya ka bauta ma Allah duk wanda ya dace ka bauta mai din to bautar Allah kuma kamar wanda ya dace da ba karami aiki bane ba to shi yasa manzala salama yake cewa shayyabatni hudun wa akhwatuha yace suratu hudin da ƴan uwanta sun samu furfura saboda tsananin ban tsoro da irin umarnin da a ciki misali to sai ce sai ga harwara ta hito gare shi kasan dama wani wani lokaci akwai wanda harwara din halitta ce wani kuma watan laluroyi ne da kullum su da suke saka da kamar yadda aka yi da wani bai tsuha kwarai kwarai ba sai ce ai ga harwara da kuka ganin ta ne ta wahala ce ya ce duwari na suna nan ba da da harwara cikin su ya ce amma duk hama ce da aka yi ta yi da yawa to ka gani to saboda haka sai ya ce to shayyabatni hudun wa akhwatuha suratul hud da ita da ƴan uwanta ta samu da gurgura annabi manzo sallama wai kamar yanzu eh kaga wannan tana cikin ƴan uwan nashi din tana cikin ƴan uwan suratul hud din wannan din cewa wasaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda an ka baka umarni da bautar Allah to kai haka ne din fa amma duk da haka nan kaga manzo Allah sallama kaga duk irin abin da yayi kaga har an kai inda nafila ma wannan ne har ya kai kawo ne suna kumburi har ma suna jini saboda dogo tsayuwa da aka yi ba a tsaya a huta sallama har lokacin sai da aisha da lawana ta ce manzana salma kai fa Allah ya ce ko da kana da zunubi inda kana da shi ba an gafarta maka wanda za ka yi nan gaba shi ma inda kana da inda za ka yi shi ma don an gafarta maka inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima to kaga sai ce to kin mai aisha yanzu in dai har Allah ya ce ya gafarta mani to ban zama ba mai godiya ga Allah ai don gode ma Allah sai yayi kuma subhanahu kaga ni saboda kadde a zauna saboda ibada inda bauta to wannan shine wasu kin kamar bai ta manzo Allah sallama duk abin da ya kamata yayi na ibada yayi shi yasa ka gani in ibada ce ba san da zaka cewa duk abin da manzo Allah ya komi sai ka yi koyi shi gaba ɗaya sai dai kai baki iya kokarin ka ka kai wasa kai da gaske da gaske inda ka kasa kuma Allah ya san kasawa ce kai amma dai mutum ya tabbatar da yana bakin kokari wajen bibiya din to shi ne sun kama umarta sannan Allah ce wala ta tafi a hawa'un garka bi sun zuciyarsu aka ce wai su ne kafirin suka ce manzo Allah salama to wai abinda za a yi manzo Allah ya kamata a zo dai a haɗu tsakiya ka zo sai a yi shekara guda da mu da kai muna bautar Allah naka kai kai kuma daga baya sai a yi kuma in an kai shekara guda sai a dawo su kuma da manzo Allah din da suwa sai a bauta kuma ka su kuma na shekara guda wa dulautu da hilfa da hilfa kenan to saboda haka abin sa kallo kenan wai sai a yi wannan rabawa din dan an kai shekara guda ana bautar gumaka tare da manzo Allah za a yantawa shi kuma a dawo ai shekara guda ana bautar Allah madauki tare da su su kuma kaga abu ya zama siyasa kenan gogo yawa ya zama demokradiya kenan to to saboda haka to shine Allah ce a'a manzo Allah ga karbi wannan su zuciya tasu din to dama manzo Allah ko can ai tudde tashi ko can da kyamar wannan abu da suka yi tashi din saboda haka manzo Allah ba ya da bukata ba ya da kuma ainihin wata himmantuwa da ya aikata wani aiki irin nasu da jahilci din to shine wala tabi'a hawa'ahu wa kulka ce amantu bima anzalallahu na yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar min kitabin na duk wani littafi da ya saukar da shi ya ga duk wasu manzanni suna gabata duk na yi imani da shi ya kaga kenan ya zama amanar rasulu bima unzila ilaihi wa ma eh bima unzila min rabbih wal mu'minina kaga ni kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi zuwa kashi dai to shine kace na yi imani bima anzaltu bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar min kitabin da littafi wa umirtu ni an umarce ni la ya'dila in ya'disi bainakum tsakaninku Allahu rabbuna ku sani Allah shine ubangijin mu da ni da kowa wa rabbukum shine ubangijin ku lana a'maluna da haka aikin mu yana gare mu wa lakum a'malukum aikin ku na gare ku ku sani la hujjata ba wata husuma ko jayya bainana tsakanin mu wa bainakum da tsakaninku to nan aka ce kamin watan aka ce an shafi wannan aya ne kamin umarce shi da da ainihin watan jihadi ne Allah ce mashaka nan kenan yanzu nan in ka kula kamar aya kenan tana cewa yanzu shikenan kowa ya tayi abu na shikenan ba wani huzuma ko jaya shikenan na tsakanin mu aka ce to kamar umarni da yaki aka saka da wannan aya din saboda haka aka ce ayar da Allah yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ta shahi wa ga aya din saboda haka in ji wasu malamai kenan saboda haka kamar an wuce shi da yaki akai akai wannan ne wasu kuma sun ce a tana nan da ba shahi ta an kai ba tana nan zai tana yaki ma'anarta dai kawai shine watan yanzu kam ba wata husuma ko ja yanzu gaskiya ta bayyana karara ga hili yanzu iyaka dai musu ne na kinnuhi kuna kuka yi shi kenan wai ma'ana shine aka ce shine ma'ana ayatin kuro yanzu wai duk hujjoji da dalilai wanda za su tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki shi ya aika manzo Allah sallama kuma Allah shine wanda an wajibi a bauta ma da hujjoji da dalilai to sun tabbata ga hili karara yanzu ba wanda zai kin bauta ma Allah sai dai kurin saboda musu kurum kasan an ka ce irin wannan shi ne ba wuce ka shagar da makin higo to ita wannan kasan shi ba gaskiya ka bi dabara ba irin wannan duk irin hujjoji da jinin zaka ba shi wannan ba aiki zai su ba ba su da wani amfani shi gare shi shi dai ra'ayin dan nashi dai da tsaye ne shi ke na kurum to kuma da ba shi ne hadari don da ma babban abin bauta ba hisin zuciya ba da ba shi abbauta shi ne babban abin bauta wanda addaban tsoro wanda Allah kuma ya tsorata a cikin alkur'ani cewa kar mutum ya bi sun zuciya ta in mutum ya yi kokari kuma ya kauce makin bin sun zuciya ta shi din ya zama ya bi akan bin a watan abinda yake ba na zuciya ba to shi ku kashe irin wannan abinda Allah ce sakamako ne aljanna gaba ɗaya ko yake cewa ma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa duk wanda ya bi watan ya hana zuciya ta son ranta abinda duk ba ta so ya zama yana kwanin hadisan abin da sai ka so ka so in ce wanda ba daidai ba sai ya zama yana ba ya biya mata bukata ce ko da yana ganin cewa abin nan zai samu wata fa'ida ciki ne na duniya ko na abun shi ko tun da dai wannan abin su zuciya ne ba zai bi shi ba to duk wanda yawa nan sai ya ce aljanna ce makomashi don na ce kasan shi wa tijjani radiyallahu anhu yayi abin da yayi a lokacin da wani ba Allah ya zo ya cinci wasu kudi wai wani ba Allah ne zo yana alwala masallaci da jikka ta kudi masu yawa kudin ha jikka cikin kudi ma'ana yau jikka ce wanda kudin suke ciki sai manci su ya taya sallah ya gama sai ya taya sai da ba sai ya tuna manci kudin na nashi to yana tuna shi wani mutum ya cinci su yana na masallacin da ne na shi kuma sai ga wannan mutum ya dawo hirgici hankali duk ya tashi yana neman jikka ta kudi bai gani ba sai tambaya wani mutum da Allah ko ya gaji kaza kaza sai ci mai eh sai ashe wai shi ya cince shi wani mutumin ya san ya ta karkashin cinya ta ya danne sai hikar da ita sai ce gata ya bashi shi ko saboda jin dadi da murna ce kai amma da kai wallahi da aljanna ne kai ya shi ba kudin kaga ne ba yace in ko ba aljanna ba in ba dan aljanna bane kai yace sai ce mata ce ta saki saki uku gaba ɗaya in dai haba dan aljanna bane ba mutu ya saki mata ta saki uku to na an ga samu matsala da an ka zo dada an ka ce aiko ka kira ruwa kan saboda haka magana dan aljanna ai ba wanda ya san aljanna sai Allah saboda haka magana ka ce yana dan aljanna in ba ta yanzu kan mata ta saki saki uku kurum amma an ka ce sai ya tambaye malamai ya tambaye malamai gaba ɗaya ko sun gaba shi amsa gaskiya mata ta saki saki uku saboda bi saboda ai ba wanda ya san aljanna sai Allah madaukin sarki ya za a yi wannan ya hukunci shikenan amma sai wasu ka ce mai amma sai dai ga wani bakon malami jan ayin shi kuma ta ka tambaye shi gajiya ko yana tashi fata da wani cewa cewa da shehu da nake lokacin yana bako ne garin ya zo gari lokacin da ya zo wannan mutum ya zo tambaye shi ya ce gashi gashi abu ga abin da ya faru kuma yanzu ga fatawar da an ka baya an ce wai mata ta sako saki uku dinan ai ba da sanan janna sai Allah sai ya ce mishi a a kai ko matar ka tana nan ka riƙe matar ka tana nan baka da matsala rai da gaske yace tana nan da aljanna ne wannan mutum shikenan ai ko abai girma abai girma tunda ka san misal dun malaman gari gaba ɗin ka san su da ma wani lokaci abinda waɗanda suka gani su an manya manya su su ce kaza wani wanda bai kai su kuma ya ce kaza sai girman kai ibe su to wannan abin sai suna ga cewa ta ya za a yin sojan shi kadai su ga su su ne an malaman garin amma ga fatawa da sun ka ba amma shi ya bata shi fatawa ta saba da suwa ya za a yi wannan to sai an kai shi wurin sarki an kai shi jani kai ya an kai ka zo ka bada hujja da dalili ka zo ka ka bada fatawa ta saba wa duk malamai gaba daya su ko suna ganin cewa sun kawo kara don haka saboda haka za musu magani ne ko yawwa to shine sai ce musu da aka ce mai ina ka samu ilimin da su duba su da shiya sai ce a shi ga qur'ani ya same shi suka ce to ta ina ka same shi to ai alqur'ani ne Allah ke cewa amma man khafa maqama rabbih duk wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne wani hannamsa an lawa ya hana zuciya ta daga abin da take so wanda ba daidai ba to fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce ba kuma ta yace wannan mutum da ya tsinci kudin yana rayuwa zuciya ce tana son su ko ba ta son su an gashi tana son su ya ce amma ya hana ta yabba wannan mutumin abu ne to fa inda jannatu hilmawa to wato ka gani to shi ne shi ke magana ta kare shi kenan ai daga nan sai jannatu an gaci to da shi abba ma bai fita na kasa gaba da shi kenan saboda haka to ana magana ma kai ko to ai wato ka san wai laraba suna cewa wan nasu akyasu min an yamdahu rajulan illa idza wajadu athara ihsani su mutane wai suna da wayo kware da gaske in ka ji suna yabon mutum to sai sun ga abin da suka gani ba da kaji suna yaban ka wane akwai ilimi sun sa abin da suka gani wane yana da mutunci sun sa abin da suka gani wane yana da kaza duk abin da kaji ana yabo ne to an ga abin fa to ai in kaji an ce wane yanzu malami ya suna ai ba malami ya suna duk duniya ba ina gani malami ko dai ko dai jiha su daya suna inda za a binciki ilimin da nashi ba ƙarfi bane jiha su daya ce yayi suna yana daga cikin shahararrun malamai na jiha su kawai dai sai dai tunda ba gani ne aka gihili wani shi ya samu ba a sani ka san abin da ba gani aka gihili wani abin da za a tula da kowa da ido ne gani to zanen ne to ba a gani ga hili to ko ga garin ku ɗaya ne a ce mutum garin su ɗaya ne yayin suna a ilimi misali ai ba karamin kowa ba ce kai ko cikin tasha ne an ga cewa nan ganin ya ci ya kai cika kidan iska shi a shugaban su gaba ɗaya shi ma ba karami bane wani kai wannan layi wannan layi nasu babba ne shi ma ya yi kokari shi ma yawa to ka gani to balle a ce duniya ma ta san ka kai ne wannan to haka an kai shi jarin kaga ai wannan ba kai shi yasa sai dai amma duk girman ka da duk matsayin ka da duk irin baiwar da Allah ya maka kakka dauka duk kowa sai ya yabe ka da ka sa wannan ka samu matsala kai kuma bai yiwa kowa ya yabe ka wani kawai jin zafi da hasara zai sa ya rika suka kai na faɗin mangano akai kawai shikenan wani kuma kawai zai faɗi ra'ayi ne kawai bin su ce ne kila shi ba ta kawai shi dai abinda kallo ne kawai dai bare ya faɗi wani ra'ayi ne kun da ya bata ka shikenan kurun to haka dai ga suna suna suna faruwa irin wannan saboda haka duk duniya gaba ɗaya ba a taɓa yin mai mutunci da daraja da kima da menene ba kawai manzo Allah sallallahu alaihi to Allah ya hita shi balle bai hita ga kafare ba kada sharrin da su da mai kazafi ba an ka hito cikin musulmin su ma kansu munafiqai ba sharrin da ba su manzo Allah na kazafi da ƙarya ba kaga har cikin musulmin ma an samu da sun kawo shi kowa daraja gaba ɗaya to kaiwa kake kai misali sai ka ce kai kowa sai ya yabe ka don wata da ka iska wa da ka gaskiya kana da motsuwa kai ma kokolon taka akwai matsala gare ta a ce duk kowa ya yabe ka bai ma yawa wannan sai dai mutanen Allah na kware su yabe ka wanda an mutanen banza kuma su kuma su tace su tabu na su din kamar yadda kasan manzo sallama waɗanda an mutanen kware su ne ta yabo ne waɗanda an mutanen banza su kuma sun kai suka gare shi to duk wani mutumin Allah mutumin kirki wanda yake bin manzo hanyar manzo Allah sallallahu sallama to shi waɗanda an mutanen banza su za su rika suka tai waɗanda an na kware kuma za su yabe shi to wannan shine muna fatan Allah ya ba mu ikon yabon dukkan mutanen kirki ya ba mu soyayya su ta saboda Allah don alfarman zan Allah sallama to kaga nan shine Allah ya ce don haka su waɗannan kafiran kawai gaddama su ta kinnuhi sun san gaskiyar amma aiki ne kawai ba su ita kaga wannan aya aka ce shi da take yi watan ba wani jaya yanzu ba wata husuma yanzu magana ta kare gaskiya ta bayyana wa kul ja'al haqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa kaga gaskiya ta bayyana kenan ga ta ga hili karara me ya rage biyarta sai dai ita biyarta din waya gari ta ko shi yasa ba shi ga tawaye da mutum ya faɗi ta to ya ibi takalmi ne ya ruga da gudu saboda matsala zai samu to yanzu kan kaga ai haka nan din ne da wannan kan in dai zaka faɗi ta din to lalle matsala zaka samu amma in kuma kai kuma ba ka kallon matsalan nan in dai kana kallon kai abin da zaka samu a wajen Allah shikenan magana ta kare sai ga kai matsalar da zaka samu din ba ta damuwarka iyaka dai menene ko a zage ka ko a bace ka ko ma a shirya maka abun da ba haka nan ba ko wani abu Allah dai mutum dai bai hana ka abun da a wurin Allah dai bai hana Allah ya baka lada na ibadar da kake yi bai hana Allah ya baka lada na wannan wadin gaskiyar nan ko tsakan gaskiyar nan bai hana duk dai wani abu wanda yake Allah baka ya hana shi to sai mi wannan kaga ba komai bane shi yasa kaga mutanen Allah mutanen kware suke akan wannan haka nan din to shi yasa nan Allah yake cewa su kafirin nan la hujjata bainana bainakum ba wata hujja yanzu ko husuma tsakanin mazamu da mu da kowa gaskiya ta bayyana karara kawai gardama su kuke take nuyi shikin kur amma ku sani Allah ya jama'a bayyana Allah zai hada tsakanin wai ma'ana in kun ta duk bayyana gaskiyar nan da duk ga ta ga hili karara amma ba za ku yarda ba ba za ku yi aiki da ita ba ni za ku zo ku yi gaba da kiyar da sauran abubuwa sai Allah ya ce ku sani ka ga ya musu manzo sallama Allah zai hada mu za mu hadu da kowa wai ma'ana shine duk wanda zai irin wannan to ya sani in zaka faɗi magana ne kan wanan shi wancan din da adda husuma din to ka san abin da zaka faɗa dai zaka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya shine magana ta kare in baka faɗi gaskiya ba to za a haɗu shi ma akwai bani lahira to Allah ya jama'a bayyana Allah zai hada tsakanin mu da mu da kudin waɗanda za a yi hukunci ɗaya bayan ɗaya wanda duk ya cutar da wani za a hita ɗaya sabi din sannan wani yayin masiru zuwa gare shi da kuma take baki ɗaya subhanahu wataala din sannan sai Allah ya ce wallazina yuhajjuna wallazina yuhajjuna billahi min بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق الله العظيم
sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wallazina yuhajjuna waɗannan da suke yin husuma da jayayya fillahi a cikin addinin Allah wato shine a cikin sha'anin manzala sama da yazo da shi na addinin nan masu wannan jayayya min ba'da mastujiba lahu bayan an karba ma wannan addinin shine bil imani ta hanyar yin imani da shiya li zuhuri mu'jizatihi saboda bayyana mu'jizojin shi wa humul yahudu aka ci sune yahudawa wato su ne masu jaya banan daga addinin nan waɗansu masu yin imani sun karɓa amma ga su kuma suna jaya da addinin su kuma ku yadda ba to sai Allah ce hujjatuhum dalilan waɗannan mutane suka bayawa da hujjojinsu da khibatun batatta ce ba ta da wani gaskiya kwata kwata duk hujjar da su hodi ƙarya suka yi ba gaskiya bane ba na bata addinin nan hujjatun hujjatu dakhilatun watan dahidatun batatta ce inda rabbihim wajen Allah ubangijinsu sannan su sani wa alaihim ghadabun kushi ya tabbata gare su na Allah walahum azabun shadidun kuma azaba mai tsanani ta tabbata gare su wato nan kaga Allah wanda yake ce wallazina yuhajjuna fillahi masu yin jayayya a cikin labari na addinin Allah min ba'd mastujiba lahu bayan an karba ma addinin wato ga wasu sun yi imani sun musulunci kaga in yahudawa ne da an kai magana ai kaga a cikin su din akwai masu imani irin su Abdullahi bin Salam da sauran masu kama da suwa duk sun yi imani da suwa sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gani bayan an karbi addinin kenan kuma ga sauran mutanen da laraba da sun kai imanin su ma to masu wannan jaya din bayan an karbi addinin nan to sai Allah ce wannan hujja ta su bata ta ce bata da wani karfi don duk wanda zai za su kawo na kore Allah bai da amfani don ba ya da hujja to shi yasa ce hujja su bata ta ce kuma suna da hushi na Allah ma'ana shine azaba wanda Allah ta na musu kuma shadidu mai tsanani Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu da ke lokaci ya zama tsana sai mun dawo insha Allah muna fatan inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu jere ba mu ikon gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna roƙon Allah dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban muna roƙon Allah biya musu wannan bukatun suna khairi dukkanin masu kawo sarkoki tun daga farko kawa yanzu muna fatan Allah ya saka mu kwada alkhairi da san dukkanin jama'a da suka samu damar halartu a wannan wuri muna roƙon Allah ya biya mu da bukatun mu alkhairi baki daya ya karba mu dukkanin ibadun da muke gudanarwa Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata Allah ya dace da mu da yin ibada a cikin wannan dare ne lailatul qadri dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله wata bayar Allah ta yi gudu alkur'ani mai girma tana neman Allah shi da mata yanta kuma ya gabata mahaifanta na'am masha Allah to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya karba wannan hidima da ta yi kuma Allah ya biya da wannan bukata shi da mata ƴaƴan nata da sauran dukkanin ƴaƴan mu baki daya Allah ya shirya baki daya da su mu baki daya don alfarman manzo Allah sallama Allah ya karba Allah ya saka da alkhairi na'am